الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alkur'ani mai girma a cikin karatunmu na suratul bakara a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da tamanin da biyu wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da tamanin da uku bi Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal na amanu, ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum siyam, furida siyamu alaikum, an fardanta azumi a kanku kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yanda aka fardanta azumi akan al'ummun da suke kafin ku min al'umami daga cikin al'ummun da suka shuɗe kafin ku tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa annabi isa alaihi salatu wassalam la'allakum tattaquna al-ma'asiya domin ku dinga wato karewa kanku daga saba wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala, fa innahu ya kasiru shahawa, haƙiƙa shi azumi yana karya shahawa duk wani yanayi wanda bawa zai samu kanshi cikin sha'awa ya ji sha'awar shi ta tashi, to idan yana cikin azumi, wannan azumi zai karya mai sha'awa da faɗa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim a hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu bija na'am allati hiya mabda'uha wanda wato waɗannan sabo wanda bawa yake aikatawa to sha'awa ita ce wanda take mafari ita ce wanda take budewa kowata kowane sabo da bawa zai aikata na'am أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تسوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ayyaman ma'adudatin nusiba bisiyam wato an yi wa wannan ayyaman wasali sama bisiyami da asiyam ma'ana asiyam ayyaman ma'adudat wato azumin za a yi su ne a cikin waɗansu kwanuka waɗanda suke ‘yan kaɗan ababen lissafawa auye sumu ko kuma wato ayyaman an yi mai wasali sama ne akan cewa wato ana kaddara ya sumu kafinsa ma'anar shi ya sumu ayyaman ma'adudatin wato su waɗannan bayi namu suna azumtar ayyaman waɗansu kwanaki ne ma'adudatin ay qala'ila waɗanda suke ‘yan kaɗan ma'adudatin ababen ƙidayawa ‘yan kaɗan ne ai mu'aqqatatin waɗanda suke ababen sanya wa lokuta bi adadin ma'alumin da adadi wanda yake sananne wahiyar ramadan wato su ne kwanaki na ramadan kwana ashirin da tara ko kwana talatin daidai kama sayati kamar yadda zai zo shi nan gaba farkon sumuni na gaba kenan wa qallalahu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karanta waɗannan adadi na kwanaki na watan ramadana ba dan komai ba tashilan alal mukallafin wato saboda sauƙaƙewa akan waɗanda suke balagaggu ne waɗanda doka ta fara aiki a kansu ubangiji ta'ala ce faman kana maridan minkum dukkan wanda ya kasance marar lafiya ne daga cikinku hina shuhudihi wato lokacin shigowar watan ramadan lokacin da aka ga watan ramadana sai ya zamanto waɗansu daga cikinku ko wani daga cikinku baya da lafiya aw ala safarin ko kuma ya kasance matafiyi ne ai musafiran ya kasance ɗan bulaguro ne safaral kasri wato bulaguran da yake halitta sallah wanda take ruba'iyya a yi ta raka'a biyu a maido ta raka'a biyu wa a jahadahu sawmu fil halain sannan kuma ya zamanto azumin zai wahaltar da shi zai ci gumi zai ci wahala fil halaini a cikin waɗannan halayen guda biyu imma lokacin da yake cikin bulaguro ɗin idan ya ce zai yi azumi to azumi zai wahaltar da shi ko lokacin da ya zamanto yana cikin rashin lafiya idan ya ce zai yi azumi wannan azumin zai wahaltar da shi fa'afdara sai ya ajiye wannan azumi saboda wannan larura da ta same shi imma ta rashin lafiya ko ta bulaguro to fa alaihi iddatu afdara to yanzu wajibi ne akan shi ya lissafa adadin kwanakin da ya sha na ramadan min ayyamin ukhara saboda ya rama su a cikin waɗansu kwanaki na daban ya sumu da zai azumci waɗannan kwanaki ɗin badalahu kambacin kwanakin da ya sha bai yi su ba a cikin watan ramadana amma saboda rashin lafiya ko saboda bulaguro ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa alal ladina la yudiqunahu fidyatun hiya ta'amu miskin fidyatun wato fidiya tana tabbata alalladina la yudiqunahu akan waɗanda ba su da ikon yin azumi waɗanda ba za su iya yin azumi ba likibarin imma saboda girma shekaru ya kai yan shekara tamanin da biyar shekara tasa'in shekara tasa'in da biyar shekara ɗari ya zamanto mutum ya manyanta ba zai iya yin azumi ba kuma yana da kwai kuma lolo aw maradin ko kuma saboda rashin lafiya wanda la yurja bur'uhu rashin lafiyar da ba a kaunar da a warke daga ita irin rashin lafiya wanda take wato musmina wato rashin lafiya wanda take ta kowane lokaci kawai mutum yana nan kawai jirgat kawai shi dai tsakanin shi da warkewa shine ya rasu kawai a kai shi makwancinsa to shi ma wannan alal ladina la yudiqunahu akan waɗanda ba su da ikon yin azumi abin da yake wajibi a kansu fidiyatun to za su dinga bayar da fidiya a kowace rana ko kuma bayan ramadana ko kuma ɗaya daga cikin ranaki na ramadana a haɗa a yi a jumlace duka a bayar wanda wannan fidiya ɗin iya ta'amu miskinin ita ce ciyar da miskini guda ai kadara ma ya akuluhu fi yaumihi gwargwadon abin da wannan miskini zai ci a tsawon yinin shi guda a wannan wunin wa huwa muddun shine mudu guda ɗaya ta da a baiwa mutum min ghalibi qutil baladi daga mafi rinjayen abincin wannan gari ya kulli yaumin ga kowane ne a kowane ne idan ya zamanto mutumin da yake dattijo ne babba ba zai iya yin azumi ba saboda wannan lattijan tashi ko kuma mutum ne wanda yake marar lafiya rashin lafiya wanda cike madawwamiya wanda ba a tunanin warkewa daga gare ta to a kowace rana idan aka yi azumi to sai ya fitar da mudu guda ɗaya na abinci ya baiwa miskini a kowace rana idan aka yi azumi sai ya fitar da mudu guda ya baiwa miskini ko kuma idan ya zama to ɗiyansa wato sai su dinga yin babban kwano a dinga baiwa almajiri a dinga yin babban kwano a baiwa almajiri a kowace rana bayan an sha ruwa shi kenan sai a dafa shinkafa imma shinkafa da maka imma maka da dan wake imma dai abin da aka dafa a gidan sai a yi kwano wanda yake mai girma daidai yanda mutum zai daidai mutum wanda yake tsaka tsakiya zai ce koshi shikenan sai a cika a kai wannan miskini dan a bashi wa fi qira'atin a cikin wata qira'a bi idafati fidyatu da yi wa wato da idafal fidiyatu ya zamanto mudafun ne da'ami sai ya zamanto mudafun ilaihi wato ita ce kira'an nafi almadani sannan kuma wato ita ce riwayan ibn zakwan ana abdullahi ibn amir ash-shami waɗannan guda biyun daga cikin qurra'u sab'a qurra guda biyar suna karanta fidiyatun ta'amu kuma Abdullahi ibn Amir Ashami yana da kwai rawuyai guda biyu akwai Hishamu akwai Zakwan. To Zakwan shi yana karanta fidiyatu da'ami kamar yadda al-Imam Nafi al-Madani yake karantawa amma ɗalibinsa Hisham shi kuma yana karanta fidiyatun da'amu yana wafaka jumhur an gane ku wa fidiyatu nawwin warfa ila khafda ba'da fi da'amin lada husnin dana wa tazallala haka wato al'imamu shazibi ya faɗa wato fidiyatun sai ka yi mata tanwini sannan kuma harafin da yake wato kalma ɗin da take bayan fidiyatun wanda ita ce ta'amun wanda za ta zo bayanta to ita kuma wannan hafda ɗin fidiyatu ta'ami ne ko to wannan hafda ɗin sai ya zama to ka mata rufa ta'amu to wannan shine abin da alkufiyuna salasa suka karanta asim ibn abin najud hamza ibn habib al-zayyad ali ibn hamza al-kisai waɗannan dukkanin su aka karanta ita ce kirala abu amr ibn al-ala al-basri ita ce kirala ibn kathir al-makki sannan kuma ita ce riwayan hisham ana abdullahi ibn amir ash-shami an gane da kyau sai ya zamanto yanzu nafi al-madani da ibn da zakwan an abdullahi ibn amir ashami sun karanta wa alal ladina yudhi'unahu fidyatu ta'ami an gane da kyau wa hiya lil bayan to miskin ta'ami miskin anan yace ko ciyar da miskini to a cikin wata qira'ar ita kuma fidyatu ta'amu masakin da jami'u ko yawwa masakinu jama'an masakinu majmu'an wa laysa munawwanan wa yuftahu minhu an-nun ammu amma wa abjala kamar da al-Imam Shatibi ya faɗa wato masakina fidiyatu ta'ami masakin to waɗansu daga cikin qurra'u sun karanta shi majmu sun karanta shi jam'i masakin miskinai kenan wanda wannan ita ce kirala abu amur ibn al'ala ita ce kirala abdullahi ibn amir ashami da nafi al-madani su biyu ne suka karanta ana yanzu a nan hisham ya wafakawa wato ibn zakwan an gane da kyau sai ya zama to yanzu a nan muna da kira'a guda uku kira'a ta farko wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin ita ce kira'ar jumhur وعلى الذين يطيقونه فدية طعام طعام مساكين itace qira'an nafi al-madani da kuma wato ibnu zakwan ana abdullahi ibn abir ash-shami to sai da mun to qira'a ta uku itace wa alal ladina yutiqunahu fidiyatun ta'amu masakin masakin to shi yana karanta fidiyatun ba'amu masakin yana yin jam'i yana wafakawa sobansa a wajen masakin amma a wajen fidiyatun ba'amu yana khalafa mishi wahiyya lil bayan to hiya da yace fidiyatun hiya ta'amu miskin lil bayan saboda bayani ne wakila la ghairu muqaddaratin wato waɗansu daga cikin malamai suka ce ladin nan wa alal ladina la yudiquna hu ladin nan ghairu muqaddaratin ba abal kaddarawa bace wato yanda aya take wa alal ladina yudiquna hu akan waɗanda suke wato akan waɗanda suke da iko akan yin azumi waɗanda za su iya yin azumi to wajibi ne a kansu idan ba su yi azumi ba su bayar da fidiyatun fidiya wanda wannan fidiya din hiya ba'amu miskini ita ce ciyar da miskini wa kanu mukhayyarina fi sadarin islam wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun kasance ababen baiwa zaɓi ne a farkon musulunci baina saumi tsakankanin azumi wal fidiya da kuma fidiya idan mutum ya ga dama sai ya azumi idan ba zai yi azumi ba sai ya bayar da fidiya sai ka ce kai yau baka azumi ka wuciyarwa za ka yi da dare za ka yi abincin mutum biyu ya zo ka gayyaci wane ya zo ku ci kawai amma ba zan can azumi ba saboda aiki za ku yi a gida wannan a farkon azumi a farkon musulunci haka ne kana da zaɓin wannan an gane da kyau kamar yadda hadisi na bukhari ya tabbatar da haka da muslim thumma nusikha sannan kuma sai aka shafe wannan hukunci din bi ta'yini saumi wato da ayyanar azumi dole ne mutum yayi azumi bi qaulihi da fadar Allah ta'ala da yace fa man shahida minkum shahra dukkan wanda ya halarci ganin wata daga cikin ku to falyasumhu ya azumci wannan wata din na Ramadan قال ابن عباس عبد الله دان عباس yace illa alhamila face dai mai ciki wal murdi'a da mai shayarwa idan afdarata idan suka ajiye azumi ba su yi azumi a cikin watan ramadana ba khaufan alal waladi saboda tsoron yaron da suke shayarwa kada wato ya takura ko yaron da yake cikin su kada ya cutu idan ba su ci abinci ba to fa innaha baqiyatun haqiqa ita ayar tana nan a wanze bila nasikhin ba tare da an shafe hukuncinta ba fi haƙƙihi ma a cikin haƙƙinsu faman tadawwa khairan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce dukkan wanda ya aikata aiki na alkhairi dan sawa kanshi bi ziyarati alal qadar al madhkur yayi dadi akan gwargwadon da aka ambata a baya fidiya cikin fidiya din da aka ce dinga ciyar da miskini guda ɗaya sai ya zamanto ya ce to saboda Allah ta'ala ya mushi wannan wato wannan rangwame na ba zai iya yin azumi ba amma zai ciyar da miskini ɗaya ya ce to shi kuma zai dinga ciyar da miskine uku uku a kullum zai dinga ba su abinci ya ƙara mutum biyu to Allah ta'ala ce fa huwa khairul lahu yin hakan din ayi tatawwu wannan kyauta da ya ta sawa kai din ya ƙara kan abin da Allah ta'ala ya farzanta mishi yin hakan din shine ya fi alkhairi a gare shi Allah ya ce wa anta sumu amma ku yi azumi khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku muftada'un ne wa anta sumu wannan muftada ne khabaruhu khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku min alfidiyati daga wal min aliftari daga ciyarwa din wal fidiyati da bayar da fansa din in kuntum ta'lamuna idan har kun kasance kun yi sani annahu khairul lakum haƙiƙa shine mafi alkhairi a gare ku faf'aluhu ku aikata shi
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تلك الأيام وانتاننك ودنن رانيكي da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayyamin ma'adudatin ku azumci ranaki waɗanda suke ‘yan kaɗan ababen kidayawa shaharu Ramadana, wata ne na Ramadan allazi unzila fihi al wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa. من اللوح المحفوظ دق اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا زوا سما تفرقو بيت العزة في ليلة القدر أتكن وتانا wato a cikin daren lailatul qadar a cikin dare wanda yake mai daraja minhu a cikin watan ramadana hudan linnasi alqur'ani halin kasancewa shi shiriya ne ga mutane ko kuma hadiyan min dalala wato alqur'ani halin kasancewar shi mai shiryaswa ne min dalalati daga bata nasi ga mutane wa bayyinatin sannan kuma alqur'ani ayatin wadihatin ayoyi ne waɗanda suke mabayyana a fili karara filla filla minar huda wato minar huda daga abin da yake shirya suwa zuwa ga gaskiya bima ya hadi ilal haƙi wato saboda abin da yake shirya suwa zuwa gaskiya minal ahkami na hukunce hukunce wal furqan wa minal furqan sannan kuma alqur'ani wato yana daga cikin abubuwan da suke lallabewa gaskiya da barna ai min ma yufarriqu bainal haqqi wal batil yana daga cikin abin da yake lallabewa tsakankanin gaskiya da barna faman shahida shahara minkum dukkan wanda ya halarci ganin wata daga cikinku wato dukkan wanda ya kasance watan ramadana ya tsaya lokacin da ya tsaya kuma yana zaune a gari minkum daga cikinku fali ya sumhu ya azumce shi wa man kana maridan dukkan wanda ya kasance marar lafiya ne ba shi da lafiya au ala safarin ko kuma ya zamanto yana cikin bulaguro fa'afɗara sai ya ajiye azumi ba tare da ya yi azumi ba saboda rashin lafiyar tashi wannan ko saboda wannan bulaguran nashi to fa'alaihi iddatu ma afɗara min ayyamin ukhar to yanzu wajibi ne a kan shi ya lissafa adadin kwanakin da ya sha na azumi saboda ya rama su min ayyamin ukhar a waɗansu kwanakin na daban taƙaddama misluhu kwatamkacin wannan hukuncin ya gabata a baya a cikin sumuni na laisa da birru an tuwallu wujuhakum wa kurrira an tittisa shi a wannan gurin ba don komai ba ne Allah yi tawahama na tsahuhu saboda kada a zaci cewa wannan hukunci din shi ma an shafe shi na cewa idan mutum baya da lafiya ko yana cikin halin bulaguro ba zai azumi ba ba zai aje azumi ba yana nan hukunci ne wanda yake tabbatacce har yanzu bita amimi man shahida saboda gangamawar man shahida man tana daga cikin alfazul umum wato lafuzza wanda suke nuni akan wato umum gangamawa ga baki daya na'am yuridu Allahu al-yusra bikum ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nufin sauki bikum da ku ya ummata muhammadin ya al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala yuridu al'usra bikum ubangiji ta'ala baya nufin hali na tsanani bikum da ku walidha saboda haka ne ma a ba halfidra lakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta muku ku ajiye azumi fil mardi a lokacin da kuke cikin rashin lafiya idan kuka kamu da rashin lafiya rashin lafiyar da zai yi wahala mutum ya azumi a cikinsa to ya halitta ku ajiye azumi ko da a cikin watan ramadana ne wasafar hakanan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta muku ajewa azumi a cikin halin bulaguro lokacin da ya zamanto bawa ya yi bulaguro a cikin bulaguron da yake tunanin cewa to zai jigata idan ya ce zai azumi to ya halitta ya ajiye azumi babu laifi a kan shi wani kauni zalika sannan kuma saboda kasancewar wannan abin da aka ambata dinnan fi ma'adal illa wato yana daga cikin ma'anar illa wato ma'anar da ta sa aka ce ajiye azumin shine saboda bulaguro da bawa zai illa ce ta samu wahala a cikin shi as-safaru bid'atu min al-azab haka ma yake ya faɗa to saboda kasancewar bulaguro shi ma kanshi illa ce matsala ce wanda za ta iya ajewa za ta iya halittawa a ajiye azumi aidan hallo dai lil amri bisawmi da umarni da azumi da aka yi wuɗifa alaihi to sai aka goya wannan ayar a kai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wali tukumil idda wato saboda ku cika wato adadin azumi na watan ramadan bi takhfif wali tukumil idda wa tashdid wali tukammilul iddata wato saboda ku cika adadin azumtar watan ramadan ga baki ɗayansa wali tukabbirullaha sannan kuma saboda ku girmama ubangiji tabaraka wa ta'ala inda ikmaliha wato lokacin da kuka gama wannan azumi na ramadana ga baki daya alama hadakum kan abin da ya shiryar da ku arshadakum ya shiryar da ku li ma'alimi dinihi ga guraben addininsa wa la'allakum tashkuruna Allah ala zalika sannan kuma domin ku gode wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan wannan babban ni'ima mai girma da ya yi muku. Na.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
Mm.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم waɗansu jama'a sun tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki suka tarra ma'aiki suka tambaye shi suka ce ya rasulallahi a ƙaribun rabbuna fanunajihi shin wai ubangijinmu kusa yake da mu mu gana da shi idan muka tashi za mu roƙe shi mu gana da shi mu tattauna da shi a asirce ba sai muna rake ba muna kugi da babbar murya yana jin mu kusa yake da mu an ba'idun ko kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala nesa yake da mu fanunadihi idan muka tashi za mu roƙe shi mu kiraye shi da babbar murya mu dinga ƙaraji mu dinga babbar murya mu dinga hauragiya fanazala sai wannan ayar ya sauko wannan labari sai ya sauko ubangiji tabaraka wa ta'ala ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni to fa inni qaribun minhum haqiqa ni makusanci ne daga gare su ni kusa nake da su bi ilmi da sani na fa akhbirhum bidhalika ka ba su labari da cewa ni kusa nake da su ina jin duk abin da yake wakana daga gare su ba wani abin da yake buya a gare ni ujibu da'wata da'i idza da'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ina amsa addu'ar mai roƙo yayin da ya roƙe ni duk wani wanda ya roƙe ni wani abu to ina amsa wannan addu'ar tashi lokacin da ya roƙe ni bi inalatihi ma sa'ala da bashi abin da ya roƙe ni duk abin da ya roƙe ni shine alkhairi sai in ɗauka in bashi dan haka falyastajibu li ubangiji tabaraka wa ta'ala ce to bayina su ma su nemi su nemi amsawa ta ma'ana du'a'i su nemi in amsa wannan kiran da suke yi min bi ta'ati ta hanyar yi min biyayya wal yu'minu bi sannan kuma su dawwama akan ba da gaskiya da ni yudawimu alal imani bi su dawwama akan ba da gaskiya da ni la'allahum yarshuduna domin su za su shiryu ya duna za su shiryu ila sawabi zuwa ga daidai na'am أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
na'am علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
na'am ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Uhilla lakum lailatar siyamin rafathu ila nisa'ikum, Uhilla lakum rafath, Ubangiji ta'ala ya ce, An halitta muku saduwa ila nisa'ikum zuwa ga matekinku bil jima'i ta hanyar saduwa ta aure lailatar siyami a dare na azumi. Wato, a darare na azumi an halitta muku kusanci iyalunku ta hanyar saduwa da su ta aure. a farkon musulunci a wannan lokaci da aka fardanta azumi haramu ne mutum ya kusanci iyalinsa a ramadana ga baki ɗayan shi kamar yadda hadisin albara ibn azib wanda yana cikin sayul bukhari ya tabbatar ba sa kusantar matayensu tsawon wata guda ciccir da dare ko da rana arrafathu bi ma'ana al-ifda ma'anar arrafat shine al-ifda ma'ana al-isal wato saduwa ila nisa'ikum zuwa ga matayenku bil jima'i ta hanyar saduwa da su da ta aure ta sunna nazala wannan labari shi kuma ya sauko na sahan saboda shafewa limakana ga abin da ya kasance fi sadar islam a farkon musulunci min taharimihi na haramta saduwa da iyali wa taharimil akali wa shurbi da kuma haramta cin abinci da shan abin sha ba'da isha'i bayan sallar isha'i wato a farkon musulunci azumi lokacin da aka fardanta shi albara ibn azib yace kanu la yaqrabuna nisa a ramadana kullahu wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sun kasance ba sa kusantar matayensu a cikin watan ramadana ga baki ɗayansa da dare ko da rana wannan shine hukunci sannan kuma bayan wannan idan ya zamanto rana ta fada da rana ta fada in dai mutum ya kuskure ya barci to da shi da shi abinci a sai gobe in rana ta fada in da ya kuskure ya barci shi kenan kawai an kare ba shi ba komai kawai ba zai ci komai ba shi kenan kawai lokacin da kake da wanda za ka ci abinci a farkon musulunci shine da zarar rana ta fada za ka iya yin ciye-ciyenka kafin a shiga barci amma in a kwanta ba zancen a ce a yi sauri to shi ma wannan hukunci sai aka shafe shi علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن سنوكم ألا يتوبتوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نعم Ubangiji ta'ala ce hunna su waɗannan mataye naku libasun lakum sutura ne a gare ku wa antum libasun lahunna kuma sutura ne a gare su. kinayatun an ta'anubihima wannan kinaya ce dangane da wato yadda suke mannewa da juna suke haɗewa da juna lokacin da za su kusanci juna zai zamanto wani yana kan wani wani yana ƙasan wani wannan shine a wihtiyaji kullum minhuma ila sahibihi ko kuma wannan ubangiji ta'ala da yace hunna libasul lakum su tufafi ne a gare ku wa antum libasun lahunna kuma kuma tufafi ne a gare su saboda buƙatuwar kowane ɗaya daga cikinsu ila sahibihi zuwa ga ɗan uwansa saboda duk lokacin da ya zamanto namiji ya kai namiji ya cika namiji to yana buƙatuwa zuwa ga ya mace duk lokacin da ya zamanto ya mace ta cika ya mace ta zamanto budurwa to tana buƙatuwa zuwa ga ɗa namiji to sai Allah ta'ala ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ku tufafi ne a gare su su ma tufafi ne a gare ku ta yadda kowa yake buƙatar ya sa tufafi ya fito to haka nan kowane ɗa namiji wanda ya kai mun zana a mai aure to shi ma yake buƙatar ɗaya mace ubangiji tabaraka wa ta'ala ce alimallahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san cewa annakum khun annakum kuntum takhtanuna anfusakum haqiqa ku kun kasance kuna ha'intar kawunan tahununa anfusakum kuna ha'intar kawunan ku bil jima'i ta hanyar kusantar iyalanku lailatar siyami a darare na azumi wa ka zalika li umara wa ghairihi to wannan shi kuma ya afku ne ga umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi wa ghairihi da waninsa daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa tadaru ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka kawo hamzari zuwa ga jakada Allah sallallahu alaihi wa sallam to fataba alaikum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amshi tubanku ai qabila taubatakum Allah ta'ala ya amshi tubanku wa afa ankum ya yafe muku ya kau da kai dangane da abin da kuka aikata kafin a ba ku izinin ku aikata din fal'ana a yanzu iz a hallalakum to saboda ya halitta muku kusantar iyalanku a cikin dare na ramadana ba shi ruhunna to to ku rungume su jami'u wunna ku kusance su ku sadu da su a waɗannan darare na ramadana babu laifi wabtahu ma kataballahu lakum ku nemi abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta lakum a gare ku ma'ana udlubu ma abaha Allahu lakum ku nemi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta a gare ku min jima'i wato imma dai na kusantar iyalin a cikin darare na ramadana au qaddarahu ko kuma wabtahu ku nemi ma kataballahu lakum abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi a gare ku min waladi na samun jariri ko jaririya na samun karuwa ubangiji ta'ala ce wa kulu ku ci wa shirabu ku sha allaila kullahu tsawon dare ga baki ɗayan shi ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu hadde al-khaytul abyadu wato silali fari ya tabayyana lakum ya bayyana a gare ku ya zahara lakum ya bayyana a gare ku min al-khaytul aswadi daga silali baki min al-layli na dare min al-fajri na ketowar al-fajr an gane ku ma'ana hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-fajr wato hadde farin silali ya bayyana a gare ku wanda wannan farin silali shine farkon haske na rana min alfajiri na ketowar alfajir wanda yake na gaskiya ya bayyana a gare ku min alkhaytul aswadi daga bakin silali min al-laili na duhun dare an gane can zamu ga min al-laili ayi sadiki wato alfajir wanda yake na gaskiya bayanul lil khaytul abyadi wato wannan min alfajiri bayani ne na silali fari hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-fajr wato hadde zare fari ya bayyana a gare ku min al-fajr na ketowar al-fajr wanda shine farkon haske na rana da yake fara bayyana min al-khaytul aswadi daga bakin zare min al-layli na dare yace wa bayanul aswadi to bayanin wannan al-khaytul aswadi mahadhuf ne wato an shafe shi ai min al-layli shubbiha ma yabdu min al-bayadi wato an kamanta abin da yake bayyana na haske na rana wanda alfajir idan yake to wa ma yamtaddu mahu da abin da yake mai kuwa tare da shi min al-ghabashi wato na wannan sauran duhun dare bi khaydaini wato da zararruka guda biyu a biyada wa aswada fari da baki filimtidad wato cikin mai kuwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ce sun ma'atin musiyama sannan kuma ku cika azumi min alfajiri tun daga ketowar alfajir ku kame kadda ku ci abinci kadda ku sha abin sha kadda ku kusanci iyalanku ilal laili har ya zuwa shigar dare ai ila dukhulihi har ya zuwa shigar dare bi ghurubi shamsi ta hanyar fadawar rana Ubangiji ya ce wala tubashiruhunna kadda ku rungumi matayenku aini sa'akum kadda ku rungumi matayenku a cikin watan Ramadana wa antum aakifuna fil masajidi alhali ku kuna masu itikafi a cikin masallati wa antum muqimuna fil masajidi alhali haqiqa ku kuna zauna a cikin masallatai bi niyyati li'tikafi da niyyar itikafi to kadda ku rungumi matayenku ko da a cikin dararen na ramadana ne idan ya zamanto mutum yana cikin itikafi a watan ramadana iyalinsa ta kai mai ziyara da dare to kada ya rungume ta saboda wannan runguma za ta iya bayarwa zuwa ga sha'awar shi ta tashi sannan kuma ya zamanto ya tada maganar da ya yi na cewa zai yi itikafi ya dawo gida ya rako ta kuma ya kusance ta da ya zamanto ya lalata itikafinsa to sai ya zamanto hatta rungumamme niyama an haramta yin ta a cikin a cikin itikafi ga mutumin da yake itikafi wala tubashiruhunna la tubashiru nisaakum kadda ku rungumi matayenku wa antum aakifuna alhali ko kuna masu zama fil masajidi a cikin masallatai bi niyyatil itikafi da niyyar itikafi kun zauna kun tsayar da kanku saboda wannan ibadar wannan da yace fil masajidi muta'alliqun bi aakifuna ma'ana wa antum aakifuna ku kuna masu zama fil masajidi a cikin masallatai da niyyar itikafi nahayun wannan hani ne liman kana ya kharuju dangane da mutumin da ya kasance yana fitowa daga cikin masallaci wa huwa mu'takifun alhali yana mai itikafi fa yujami umra'atahu ya zo shi ya sadu da iyalinsa wa yaqulu kuma sai ya koma ya ci gaba da itikafinsa ubangiji ta'ala ce tilkal ahkam mazkura wancanan ka waɗannan hukunce hukunce waɗanda suke ababan ambato a cikin wannan sura da sauran surori na alqur'ani hududullahi iyakoki ne na Ubangiji, hadda hali ibadihi Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne ya shata su ga bayan shi, li ya kifu inda ha saboda su tsaya su taka birki a wannan gurin, fala ta ƙarabuwa kadda ku kusanci waɗannan iyakoki na Ubangiji din. Abulagu shi ne mafi kaiwa ko kuwa milla ta duha na daga kadda ku ketare su, al-mu'abbari bihi wanda aka yi bayani da shi fi ayatul ukhra a cikin wata ayar ta daban wanda za mu karanta tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun ubangiji ta'ala ce kama buyyina lakum ma zukir kamar yanda aka bayyana muku abin nan da aka ambata a baya filla filla dake dake aka bayyana muku hukunce hukunce to kazalika kamar haka ne yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna maharimahu saboda su guji abubuwan da Ubangiji ta'ala ya haramta. Na'am.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Na'am. Wala ta'akulu amwalakum kadda ku ci dukiyoyinku ai bainakum tsakankaninku ai la ya akul ba'dukum mala ba'dun kada sashen ku ya ci dukiyar sashe bil batili shar'an ta hanya wanda take haramtacciya ga shari'a ai bil harami shar'an ta hanya wanda take haramtacciya ga shari'a ka sarikaci kamar sata yana abin da ya shafi sata mutum ya dara gidan mutum ya ɗauki kayan shi ya dan mai wata yar dabara da sauransu wannan haramu ne wal gasbi da kwace irin mutum ya tsaya a kan hanya taron hanya mutum ya dinga fashi da makami da sauransu wannan haramu ne walmax hakanan kuma irin abin da ya shafi brigade mutum ya tsarewa mutum kayan shi ya zo ya mai wani laftu mai tsawo wannan shi ma haramu ne wannahab hakanan kuma kwace mutum ya dira gidan mutum ya kwace mishi kayan shi ya kwashe mishi kayan shi ya ɗora mai bindiga ce kuma in kai ihu da sauransu wannan shi ma wato annabu kwashewa dukiya kenan wannan shi ma haramu ne min kulli ma lam ya'zan fihi shari'u daga dukkan abin da ubangiji subhanahu wata'ala bai izini a cikin sa ba wannan shine haramu duk hanya wanda take haramtacciya to Allah ta'ala ce kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta wannan hanyar wala tudulu biha sannan kuma kada ku sadar biha ma'ana ai bi hukumati aku wala tulqu kadda ku sadar biha bi hukumatiha ma'ana shi bi khusumatiha kadda ku sadar da rigima wanda take ta dukiya kadda ku sadar da ita ilal hukami zuwa ga masu hukunci wanda suke lalatattu kadda ku dinga ɗaukar rigimar da take tsakankaninku ta dukiya ku dinga kai ta kotu kadda ku dinga yin haka nan an gane da kyau haka waɗansu daga cikin malamai suka fasara la tudulu ma'ana la tulu kadda ku dinga sadarwa biha biha dinnan ad-damir ya'udu ila ila al-khusumati fil amwal ma'ana bi hukumatiha bi khusumatiha kadda ku dinga sadarwa wato da husuma ta dukiya ku dinga sadar da wannan husuma ta dukiya din ilil hukami zuwa ga shugabanni waɗanda suke masu hukunci ɗaya kenan ko kuma wala tudulu biha kadda ku sadar da wannan dukiyoyin naku kadda ku ba da waɗannan dukiyoyin naku rashwatan saboda gaisuwa cikin hukunci ku bayar da su ilal hukami zuwa ga wato masu hukunci na banza zuwa ga waɗanda suke shugabanni ne wanda ba na kirki ba ko kuma ilal hukami zuwa ga shugabanni rashwatan ku ba da wannan dukiyar ta ku rashuwa cin hanci litakulu fariqan saboda ku ci wani kaso bit tahakumi da yin hukunci a gare ku a baku gaskiya ku ci wani kaso min amwalin nasi na dukiyoyin mutane multabisina bil ism kuna masu cuɗanya da laifi wanda yake mai girma wa antum ta'lamuna alhali kun yi sani annakum mubdiluna haƙiƙa ku mabarnata ne to kada ku yi haka nan abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik